الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara tattaruwarmu a wannan majalisin mai albarka na karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi a yau muna talatin daidai ga watan a safar hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya yi daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 40 daidai darasi na 39 a jiya na yi shi ni kadai a cikin maktabkina mun yi shi ne don saboda wanda ba su samu halartar karatun da dokta ya gabatar ba muna fatan allah ya saka ma doktor abbas da alkhairi ko da yaushe na kalle shi ina tunawa da wa ma baqiyat min al-ladzati illa musahabati ar-rijali dawi al-uquli wa qad kanu idha uddu qalilan bal saru aqallu min al-qalil babu abun da ya dadi a yayi saura na dadi a wannan zamanin ma da yake cewa kaman ka samu abokai na gari to yana daga cikin wanda nake alfahari da su kuma akwai labari mai daɗi a bayan mun zamna tare da kwamitin masallaci shi ma doktor abbas za mu hidda mishi an ko an hudda mishi ma rana ta musamman wadda zai rika gabatar da karatuka idan za a gabatar da karatu insha Allah za a hudo sanarwa a kai in Allah ya so muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi a taken karatunmu na yau shine na san tuzurai kame in tashi sai sun yi mini kari don saboda taken karatun a kansu ne na mala yake cewa tazawwaji in aratta ladida aishin fa kullul khairi yakmunu fi zawaji fama tajni al'uzubatu ghayra bu'sin wa ta'kirin li safwika wal mizaji بربك يا صديقي كيف تحيا فهل ديك يعيش بلا بجاج مالا يتي كي أوري إندي كان son daɗin rayuwa domin ba za ka taɓa samun abu mafi alkhairi ba a rayuwar duniya kamar aure ya ce ni ina mamakin mawai ya wanda bai aure yake rayuwa shin ka taɓa ganin zakara da yake rayuwa ba kaza wannan kuma baitin ai yana gaskata faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya mata'un ko duniya wuri na wani ɗan jin daɗi wa khairu mata'iha almar'atu as-saliha kun ga ashe malam ba ba ƙarya yayi ba asali ma yana ƙara tabbatar da hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin daɗi na duniya shine ka samu mata ta gari ma'ana dai kai aure wannan baitun na tuno da shi ne sakamakon abubuwa guda biyu na farko akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa hassan da husaini ko da suka yi aure a satin da ya wuce wanda allah bai kaddari aka yi shi tare da mu ba tare da mu aka tsara amma allah bai kaddara ba mata sha'una illa an sha allah na tuno da wannan baitin ne don in yi musu barka ina ce musu uhanni'ukum bi ikmali nisfi dinikum ina muku barka da kuka samu damar cika addinin ku domin wanda bai aure kamar rabin mutum ne yake yawo kun ba ni na faɗi wa manzon Allah ya faɗi man tazawwaja faqad kamala nisfu dinihi duk wanda ya aure to kamar ya cika rabin addinin sa ne fa ahlan wa sahlan bikum fi jannati dunya muna muku maraba da shigowa a aljanna ta duniya muna fatan Allah ya tabbatar muku da haka abu na biyu kuma akwai ɗan uwa mai ɗauke-ɗauke shine malam shu'aibu shi ma abin farin ciki Allah ya kaddara Allah ya tarha ma gumbarsa nono ya kai sadaki an gane da kyau ko duk da da saura da sauran rina a kaba amma dai laraba suke cewa ma qaraba shay'a yu'ta hukmuhu duk abin da ya kusa ga abu to ana bashi hukuncinsa ana gane da kyau ko muna fatan Allah madaukakin sarki ya sauke masa abin da ya saura nas'alullaha ta'ala an yuyassira laka ma baqiya min al-ijra'at idan buku manta ba kamar yadda aka gaya mini za mu tashi babur rajuli yu'idu suratan wahidatan fi rak'atayn a ƙarshe kuma akwai wani labari shi ma mai farin ciki wanda za mu gai insha Allah za mu tashi babur rajuli babur rajuli yu'idu suratan wahidatan fi rak'atayn babu mai bayani akan mutunan da zai maimaita sura guda a cikin rako'i guda biyu حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب إن أسأماني نني هكا نني زأتاشي نعم أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره wani mutum daga cikin mutanen juhaina ya bashi labari annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya ji manzon Allah ya fi subhi yana karantawa a lokacin sallar asuba idza zulzilatil ardu fi raka'ataini a cikin rako'i guda biyu kiltaihima gaba ɗayan su fala adri anasiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai ni ban sani ba shin manzon Allah ya mance ne da ya maimaita sura guda a cikin a cikin a cikin raka'a biyu am qara dhalika amdan ko kuma yayi wannan ne da gangan li bayanil jawaz dan saboda ya nuna mana halacci mi za mu cewa kenan malaman usul suke cewa al'aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam a tashiri'i illa bi dalilin naƙirin asali idan manzon Allah ya yi abu yana nuna to halal ne a yi don haka tun da manzon Allah ya karanta sura guda a sallah guda a raka'a biyu kenan yana nuna ya halatta ka ɗauki sura guda ka yi mi da ita ka yi sallah guda da ita ana gane da kyau ko wannan shine kenan kuma wannan yana nuna ashe sallar asuba ba ko da yaushe ake tsawaita karatu ba domin kun gani idza zulzilati ba ta daga cikin tiwalul mufassal tana daga cikin qisarul mufassal wallahu ta'ala a'lam a takaice dai wannan hadisi yana nuna halacci mutum ya karanta aya guda ay ko sura guda a cikin sallah guda babul qira'ati fil fajr bayan bayani akan yanda ake karatu a sallar asuba حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل أن أصبغ مولى أمر بن حريث أن أمر بن حريث قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يتي زنچن da nake muku kaman ina sauraron sautin manzon Allah ne irin wannan shi malamai suke cewa quwwatut tahqiq kamar dan saboda ka ƙara tabbatar da abu sai ka ce yanzu da nake baku labari kamar ma ina jin sa ana ganewa ko yana karanta fi salatil ghadati a sallar asuba fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas a cikin wace sura kenan suratul takwir kenan yace zancen da nake muku yanzu haka kamar ina jin manzon Allah lokacin da yake karanta idan shamsu kuwirat a sallah ta asuba a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa karatu na sallar asuba ana so a karanta ausatul mufassal ma'ana surori wanda suke da shahi ɗai haka zuwa sama amma wata ran a rika ragewa a karanta masu rabin sura masu rabin shahi kamar yadda muka gani muzu Allah ya karanta idza zulzila babu man taraka alqira'ata fi salati fatihatil kitab babi mai bayani akan wanda ya bar karatu na fatiha a cikin sallah ma hukumuhu mai hukuncinsa haka za a kaddarawa menene hukuncin wanda ya yi sallah bai karanta fatiha ba shi ne ma'anan wannan haddasana abulwalidi at-tayalisi haddasana hammamun an qatadata an abi nadrata an abi sa'idin qala yace umirna an naqra bi fatihatil kitabi an umurce mu da mu karanta suratul fatiha wa mata yassara da abin da ya sauki sahabi ya ce an umurce mu wa ya umurce su malumai suka ce kaulus sahabi umirna lahu hukmun raf'i idan sahabi ya ce an umurce mu to yana nuhin manzon Allah ne yami sallallahu alaihi wasallam yami ya umurce su kenan kawar hadisi marfu'i ne kawar maganar manzon Allah ce kenan an umurce mu makaranta suratul fatiha a sallah wa ma tayassara da abin da ya sauki ma'ana bayan fatiha malamai kuma suke cewa Allah mai yake da suna al'amru yaqtadi al-wujub ko idan manzon Allah ya umurni yana nuna dole ne ayi illa bi sarifin yasrufuhu min alwujubi ila nadabi sai da abin da yake nuna cewa a'a ba umunni bane na wajibci umunni ne na mustahabbanci حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري حدثنا أبو أثمان النهدي قال يتي حدثني أبو هريرة أبو هريرة ياباني لاباري قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce mini ukhruj fanadi fil madina ka huta kayi kira a madina annahu akan cewa la salata illa bi qur'anin babu sallah sai idan an karanta qur'ani walau bi fatihatil kitabi koda da fatiha ce fama zada da abun da yayi sama wannan hadisin da ya tabbata me yake nunawa ba dole bane karatun mi tunda an ka ce babu sallah dole sai an karanta alkur'ani koda da fatiha ne koda ko me yake nunawa ashe ba mi bane ba dole bane sai dai husnul haz hadisin bai inganta ba munkari ne wal hadisul munkar huwa ma khalafa me yake da suna fihi ad-da'if lithiqati shine riwayar da'ifi da ta saba ma ta thiqa مالتي حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر عن أبي أثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي وزن الله يا أمرتني بإن يكرا أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب أكنتي و باب صلى صلى بات يواسي أنكر فاتحة فما زاد دا أبن ديك آرا أكنتا kina wannan shi hadisi ya inganta wancan shine bai inganta ba mai nuna sai dai an karanta wani abu daga cikin Qur'ani Malik haddathana al-Qa'nabi an Malik an al-Ala ibn Abd al-Rahman annahu sami'a Abu Sa'ib maula Hisham ibn Zuhra yaqulu yaji Abu Sa'ib maulan Zuhra yana cewa sami'tu Abu Hurairata yaqulu naji Abu Hurairah yana cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man salla salatan duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi ummil qur'ani alhali bai karanta uwar alqur'ani ba wace ce uwar alqur'ani suratul fatiha suratul fatiha tana da sunaye masu yawa al-imamu al-qurtubi ya zano kusan suna 25 na suratul fatiha malamai kuma suke cewa kathratul asma'i dalatun ala sharafil musamma duk abin da kaga yana da sunaye mai yawa yana nuna darajarsa ne ba sura da ta kai suratul fatiha yawan sunaye ana ce mata ummul qur'an li'annaha bimu bimasabati mulakhasil qur'an suratul fatiha ana ce mata uwar alqur'ani ce domin ita kawar matsayin takaitawar qur'ani ce ilmomin qur'ani guda uku suratul fatiha ta kumshe su wannan shine kenan kamar yadda muka yi bayani a muhadarar da muka yi دروس التوحيد في سورة الفاتحة نعم kenan uwar alkur'ani duk wanda yi sallah bai karanta ta ba fahiya khidajun to ita wannan sallar khidaji ce tauyayya ce fahiya khidajun wannan sallar tauyayya ce fahiya khidajun wannan sallar tauyayya ce ghaira tamamin bata cika ba wannan shi malamin balaga ke ce ma at-ta'kidul lafzi manzo Allah ya ce duk wanda ya sallah bai karanta uwar Qur'ani ba to sallan nan bata cika ba sallan nan bata cika ba sallan nan bata cika ba da sauranta me yake nuna wa ƙara ƙarfafawa akan me akan da karatun suratul Fatiha menene dole ne amma anan malaman Hanafiya suna da shubuha suka ce nan da manzon Allah ya ce ghairu tamamin yana nuna cewa ai sallar tayi amma sai dai bata mi ba bata cika ba amma malamai sun yi musu raddi akan cewa annaksu ismani akwai naqsu kamalin akwai naqsu butulanin akwai tawaya ta rishin cika akwai tawaya ta lalacewa to ana ana nuhin tawaya ta lalacewa ma'ana tawaya wadda in babu ta sallah tana lalacewa mala yace qala yace fa qultu ya aba huraira sai nace ya kai abu huraira inni akunu ahyanan wara al imami to ni wataran ina kasancewa bayan liman ya zan yi ni ma sai na karanta fatihar fa ghamaza zira'i sai ya zunguri zira'ina ya zunguri hannuna waƙala sai ce ikra biha ya farisai fi nafsika ka karanta ta ya kai ɗan farisa a cikin rayuwarka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu domin ni na ji manzon Allah yana cewa qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wannan hadisul qudsi ne qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah malamai suka cewa as-salatu huna ai al-fatiha ai qasamtu al-fatiha wasu kuma malamai suka ce a ai qasamtu qira'at as-salati qasamtu qira'at al-fatiha qasamtu qira'at al-fatiha shi yasa ake ce ma daga cikin sunayen suratul fatiha ana ce mata as-sala ana gane da kyau ko suratul fatiha suratul sala da abin da ya kama da haka kenan na raba suratul fatiha da mutum zai karanta a cikin sallah baini wa baina abdi tsakanina da bawana nisfaini gida biyu fa nisfu hali rabin karatun nawa ne wa nisfu hali abdi rabin kuma na bawana ne wa li abdi ma sa'ala bawana ku yana da abin da ya roƙa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace sai manzon Allah yace iqra'u yaqulu al-abd ku karanta lokacin da bawa yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin halittu ya Allahu azza wa jalla a lokacin shi kuma Allah sai ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mini ya kulu sai mutum ya ce arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai ya Allahu azza wa jalla sai Allah mabuwayi maɗaukaki ya ce athna alayya abdi bawa na ya yabe ni ya ƙulu la'abdu bawa sai ya ce maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako ya ƙulu allahu azza wa jalla sai allah ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya ƙulu la'abdu bawa zai ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kai kadai muke bauta ma kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako ya ƙulu allahu sai allah ya ce hadihi baini wa baina abdi wannan ayar tsakanin ni da bawa na ce ma'ana ni da bawa na kowa na da kaso a ciki wali abdi ma sa'ala kuma bawa na yana da abin da ya roƙa ana gane da kyau ko iyaka na'budu kai kadai muke bauta ma wannan na Allah ne wa iyaka nasta'in kuma izuwa gare ka kadai muke neman taimako wannan nawa ne ne na bawa ne shine ma'anan hadha baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala yaqulu al-abdu idan mutun yace اهدنا الصراط المستقيم كشريت دمو هنيا ميكاكيا صراط الذين أنعمت عليهم هنير وإن دكين إما أكنسو غير المغضوب عليهم با نو با هنير وإن دكي هشي أكنسو با ولا الضالين كوكم بتتو يقول الله سي الله يتي فهؤلاء لعبدي wannan ayoyin guda biyu na bawana ne wali abdi ma sa'ala kuma na ba bawana abin da ya roƙa ana gane da kyau ko wannan hadisin abinda malai yasa ya kawo shi shine da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne ganawar tana a cikin karatun menene suratul suratul fatiha kenan in mutum bai karanta suratul fatiha ba a cikin sallar tashi kawai bai mi ba kawai bai gana da Allah madaukakin sarki ba har yanzu wannan hadisin malamai suka ce dalilun ala annal basmalata laysat min ayi suratul min ayi suratul fatiha dalili ne akan cewa bismillahir rahmanir rahim bata daga cikin ayoyin suratul fatiha domin akwai malaman da suke ganin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin ta shi yasa su idan suka zo karatu bismillah ma suna mi suna bayyana ta idan ka ji wani limami ya zo yana bismillahir rahmanir alhamdu kaka ce jahili ne a'a mai ilimi ne amma sai dai fahimtar shi ta sha bamban da taka ana gane da kyau ko kinan mahalan kada ka tsananta anan su suna ganin bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin fatiha amma da aya ce a cikin fatiha da kun ga da Allah madaukakin sarki ya faro da mi da bismillahir rahmanir rahim amma kai tsaye sai manzo Allah yace Allah idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam mala yace haddathana qutaybah ibn sa'id wa ibn sarh qala haddathana sufyan an az-zuhri an mahmud ibn rabi' an ubada ibn as-samit daga ubada dan samit yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana isar da hadisin zuwa ga manzon Allah ma'ana kamar yace manzon Allah qala yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba fasa'idan daga yau ko kuma abin da ya sama qala sufyanu sufyanu yace liman yusalli wahdahu amma wannan ya shahi wanda yake sallah ne shi kadai amma wanda ba shi kadai yake sallah ba tare da liman yake sallah to liman zai doke masa me zai doke masa me karatun fatiha amma ba ko da yaushe ba akwai lokacin da liman bai ɗauke ma karatun fatiha za mu gani a gaba malam zai kulla babi mai zaman kansa na'am nan akwai wani tawili da malaman hanafiya domin malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa suratul fatiha wajibi ce rukuni ce daga cikin rukunan sallah idan babu ta babu sallah malaman hanafiya su kaɗai ne suka yi shuzuz suka ce a'a ai Allah ce wayi faqra'u ma tayassara min alquran ana gane da kyau ko sannan suka ce wannan hadisin da manzon Allah ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba ai ana nuhin la salata kamilatan kun ga tawili ko wannan shine kenan babu sallah ce kakka ga wanda bai karanta Fatiha ba duka dai wannan tawili ne suka yi idan suka buga dalili da waccan ayar to sai a ce ita wannan ayar ta zo umumi ne shi kuma hadisin da ya zo akan bayanin wannan ya zo akan me ya zo a kan taksisi ne wal'amu yubna alal khas wannan shi ne kenan mali ce haddasana abdullahi bin muhammadin lufaili haddasana muhammadu ibn salama an muhammad ibn ishaqa an makhulin an mahmud ibn rabi'a an ubada ibn samiti qala kunna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance bayan manzon Allah fi salatil fajri a sallan asuba فقرأ سورة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله يي كراتو فثقلت عليه القراءة سي كراتون يا مسا نوي معناه كما yana inniya wajen karatun falamma faraga lokacin da ya kare sallan qala sai ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum mai yiwa kuna karatu bayan limaminku qulna na'am muka ce eh hadha ya rasulullah haka ne ya manzon Allah qala sai ce la taf'alu to kada ku aikata haka kada ku rika karatu in limamin kuna karatu illa bi fatihatil kitabi sai suratul fatiha ita kadai fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin shi babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta ta ba hadisin da ya inganta sai ya nuna hatta in kana bayan liman kowanne lokaci kai ma sai kayi ne sai ka karanta fatiha sai dai li husnil haz hadisin bai inganta ba مالك حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الله بن, بن يوسف حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال يتي قال نافع نافع يتي أبطأ أبادة بن الصامت صامت عن الصلاة عن صلاة الصبح وترانا عبادة بن الصامت ya yi jinkiri a wajen sallar asuba shine limami sai ya yi jinkiri har lokaci ya kusa wucewa fa'aƙama abu nu'aimin almu'adhinus sala sai abu nu'aim wanda shine ladanin masallacin ya tayar da sallah fa salla abu nu'aimin bin nasi sai abu nu'aim yama mutane sallah wa aqbala ubadatu sai ubada ya fuskanto wa ana ma'ahu ina tare da shi hatta safafna khalfa abi nu'aymin har sai da muka yi sahu a bayan abi nu'aym wa abu nu'aymin yajharu bil qira'a abu nu'aym yana bayyana karatunsa faja'ala ubadatu yaqra'u bi ummi al qur'an muna cikin sallan sai na ji ubada yana karatun suratul fatiha alhali kuma yana bayan liman falamman sarrafa lokacin da ya sallame qultu li ubada sai nace ma ubada wanda yake sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'tuka taqra'u bi ummi alqur'ani naji ka kana karatun fatiha wa abu nu'aymin yajharu alhali ga liman abu nu'aym yana bayyana sallah yana bayyana karatu qala ajal yace eh haka ne salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-salawati manzon Allah ya muna sallah wasu daga cikin sashin sallolin da ya muna allati yujharu fiha bil qira'a wadda a cikin ta ake bayyana karatu qala yace faltabasat alaihi al qira'a sai qira'a ta shiga masa cikin juna karatu ya shiga masa cikin juna falamman sarafa lokacin da ya sallame aqbala alaina biwajhihi ya fuskanto muna da fuskar shi wa qala sai yace hal taqra'una idha jahartu bil qira'a har kuna karatu idan ina bayyana karatu faƙala ba'duna sai wasu sashenmu suka ce inna nasna'u zalika eh muna yin haka ƙala sai manzon Allah ya ce fala to daga yau kada ku sake yin haka wa ana aqulu mali yunazi'uni alquran haba ni dama na ce ya akai qur'ani ke mini jayayya ina karatu aya ta ki zakuwa ina inniya dan saboda karatun da kuke ne kuka ruda ne sai manzo Allah ce fala taqra'u bi shay'in min alqur'ani idza jahartu dan haka kada ku sake karatun komai na alqur'ani in dai ni ina bayyana karatu illa bi ummil qur'ani sai dai suratul fatiha ita wannan ku bayyana ta sai dai hadisin shi ma bai mi ba bai inganta ba da ya inganta yana nuna ko da liman na bayyana karatu kai ma sai ka yi sai ka karanta fatiha na'am akwai hadisi makamancinsa wanda ya inganta za mu gan shi a nan gaba wanda zai ƙara walwale mana wannan shubuhar mali ce haddasana ali ibn sahlin ar-ramli haddasana al-walid an ibn jabir wa sa'id ibn abd aziz wa abdullah ibn al-ala an makhul an ubadah nahwa hadith ar-rabi' bin sulaiman qalu sukati fakana makhul yaqra'u fi al-maghrib wal-isha'i sai makhul ya kasance yana karatu a magriba da isha'i wa subhi da asuba bi fatihatil kitab suratul fatiha fi kulli rak'atin a kowace raka'a sirran yana karanta ta a asirce qala maqhulun maqhul yace iqra biha fi ma jahara bihi al imam ka karanta fatiha a lokacin da liman yake bayyana karatu idza qara'a bi fatihatil kitab in ya karanta fatiha wa sakata sirran yayi shiru kadan kamin ya kai ga karatun wata sura ya ce fa'illam yaskut idan limamin bai yi shiru ba ikra biha qablahu to ka karanta surar kaminsa wa ma'ahu ko tare da shi wa ba'dahu ko bayan ma ya ƙare karatun la tatrukuha ala halin duk dai halin da ka samu kanka kada ka bar karatun suratul fatiha shi ma dai wannan hadisin bai ni ba bai inganta ba ana gane da kyau ko kenan idan liman yana karanta yana bayyana karatunsa to kai abin da yake a kanka shine ka yi shiru ka me ka saurara domin Allah ya ce wa idha quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karatun alqur'ani ku yi shiru ku saurara kenan shi yasa illiman na bayyana karatu kai ba za ka yi karatun komai ba ana gane da kyau ko to har fatiha ita ma ba za ka yi ba to ga babe باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام باب من بياني أكن وإن دسك كرها تمتني كراتون فاتحة إلي من نبين كراتو معنى أبن ما ليك نهي dalilin maluman da suke ganin cewa in dai liman na bayyana karatunsa to kai karatun komi ba za ka yi ba saurare kawai za ka yi maluman ga dalilinsu mun ga dalilin wa'ancan wanda suka ce ita fatiha ba a barin ta ko da liman na bayyana karatu mun ga dalilansu busumi ba busu inganta ba to ga dalilansu kuma kishiyarsu mala yace haddathana al-qa'nabi an malik an ibn shihab an ibn ukaymah al-laythi an abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam insarafa min salatin jahara fiha bil qira'ah manzon Allah ya sallame wata sallah da ya bayyana karatu a ciki faƙala sai ya ce halƙara a ma'iya ahadun minkum anifan ɗazu a cikinku akwai wanda ya karatu tare da ni faƙala rajulun na'am ya rasulallah sai wani mutum ya ce iya ma'aikin Allah ƙala sai manzo Allah ya ce inni aqulu mali una mali unaza'ul qur'an yace haba ni dama na ce ya akai qur'ani ke mini jayayya ina jayo aya tana kahewa qala sai ce fantaha nasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga wannan ranar sai mutane suka bar karatu tare da manzon Allah fi ma jahar fihi nabi sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah yake bayyana karatu min as-salawati na salloli hina sami'u dhalika min rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ji haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو داود أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأن حديث أكيم معمر دا يونس دا أسامة دا ابن زيد sun rawaito sa'ani zuhuri daga imamu zuhuri ala ma'ana malikin a ma'ana ta imamu malik wannan hadisin kun shi ya inganta da manzon Allah ya nuna kyamarsa su rika yin karatu bayan shi in shi yana bayyanawa daga ran nan sai suka bar mi sai suka bar karatu saurare kawai suke yi wannan kun ga ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke ganin bayan liman in dai kana jin karatun liman to ba za ka yi karatu ba ko fatiha ma ba za ka karanta ba saurarawa kawai za ka yi maliki haddasana musaddadun wa ahmad ibn muhammadin marwazi wa muhammad ibn ahmad ibn abi abi khalafin wa abdullah bin muhammadin az-zuhri wa ibn as-sarh qalu haddathana sufyan an az-zuhri sufyan ya ba mu labari daga imam az-zuhri yace sami'tu ibn ukaymah yuhaddithu sa'id ibn al-musayyib naji ibnu ukaiba yana bada labari daga sa'id bin al-musayyib qala yace sami'tu aba huraira ta yaqulu naji abu huraira yana cewa salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatan manzon Allah ya sallatar muna da wata salla nazunnu annaha subh muna kyautata zaton cewa asuba ce bi ma'anahu sai ya kawo ma'anar wancan hadisin da ya gabata ila qauli har zuwa fadin samali unaza'ul qur'an ya aka yi ni dama na ce ya aka yi na ji ƙur'ani na mini yayayya kenan dalilin karatun da kuke ne gugun sautin naku da yake dan hutuwa kaɗan kaɗan ƙur'ani ya fara mini yayayya domin yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum cikin juna in yana karatu shine yana karatu sai ya rika jin wani sauti a baya ana gane da kyau ko shi yasa ba Allah madaukakin sarki dan ya san wannan yana tasiri a wajen karatu yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu ku saurara kuma ku yi mi kuma ku yi shiru kun ga abubuwa ne aka gayi guda biyu wanda mutum zai iya cewa ma ɗaya suke ko asamtu da asama sun bambanta asamtu ghair wasama ghair yumkin an taskuta biduni an tastami ana gane da kyau ko tana iya ka yi shiru amma baka ne baka saurare shi yasa malamai suke cewa awwalul ilmi as-samt والثاني الاستماع والثالث الحفظ والرابع العمل والخامس نشره farkon ilimi shine in ka zo wajen neman ilimi kai shiru sannan ka saurara sannan ka haddace sannan ka yi aiki da shi sannan bayan ka tashi ka yi ƙoƙarin kiran wasu zuwa gare sa in ka bi wannan abun guda biyar to duk ilimin da kake nema za ka same shi yarda da yardan Allah ana gane da kyau ko wannan shine kenan malam ya ce ƙala musaddadun fi hadithihi musaddad ya ce a hadithinsa ƙala ma'amarun ma'amar ya ce fantahan nasu anil qira'ati fi ma jahar bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokacin sai mutane suka bar karatu in dai har manzon Allah na bayyana karatu wa qala ibn sarh fi hadithihi ibn sarh yace a hadithinsa ƙala ma'amarun anil zuhri ƙala abu hurairah fantahan nasu sai mutane suka bar karatu وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم da kuma Abdullahi bin Muhammad az-Zuhri yace a tsakanin su qala Sufyan Sufyan yace wa takallama az-Zuhri bi kalimatin Imam az-Zuhri da ya karanta min wannan hadisin sai yayi wata magana lam asma'aha wadda ban ji ta da kyau ba fa qala Ma'mar sai Ma'mar yace masa innahu qala ai abunda yace da baka ji ba shine fantahan nasu sai mutane suka bar suka bar karatu قال أبو داود أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله شي حديث سيكاري زوا فتن سمالي أنازع شي بيكاو سورا بيان بنتي و سي متاني سكا بركراتو ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك da manzon Allah ya faɗi wannan magana ta cewa ni dama na ce ya aka yi Qur'ani ke mini jayayya ashe wasu ne ke karatu sai mutane suka wa'azutu da wannan falam yakunu yaqra'una ma'ahu sai bu su kasance suna karatu tare da shi ba fi ma yajharu bihi sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah yake bayyana karatu قال أبو داود أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس فإن سسموا تانيس كبري من كلام الزهري مغانا الزهري تكنا إدراجيني أتكين حديث abin da za mu takaita da shi a wannan babin shi ne duk inda liman yake bayyana karatu to kai ba za ka yi karatu ba an ɗauke maka karatun hatta ne hatta suratul fatiha mafhumul mukhalafa kenan duk inda liman yake kara'i baya bayyana karatu to kai ma zaka yi ni a kai ma zaka yi karatu ana gane da kyau ko duk inda liman baya bayyana karatu to kai ma zaka bayyana karatu ba ma inda liman bai bayyana karatu ba duk inda kai sallah bayan limami inda ake bayyana karatun kuma baka jin karatun to kai a wannan lokacin ya halatta kai ne domin dan me yasa aka ce kakka karanta don Allah ya ce wa idha quri alqur'anu fastami'u ku saurara to kai baka ji balle ka mi balle ka saurara don haka kai ma zaka yi ne zaka yi karatu don in baka yi karatun ba a wannan lokacin shedan zai sabce ka amma karatun da zaka yi zaka samu wani sauki na khushu'i na shedan ba zai samu dama me da suna dama akan ka ba ana ganiya da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam to wanda yana jin liman kuma yake bayan yake karatun hoshi ma na na aha na a cikin kayi karatu inda liman yake bayyana karatu a inda bai bayyana a kai ma za ka ɗora wata sura yawa za ka ɗora kowace irin sura ana gane da kyau ko domin akwai wani hadisi da zamu gani nan gaba inda wani sahabi ce suna sallah da manzon Allah a sallar da ba a bayyana karatu ya karanta fatiha sai ya ɗauko ina ji sabbice ya ce yana karatun sabbito manzon Allah dama wata ran yana bayyana karatun shi a sallar da ba a bayyana karatu sai ji manzon Allah ya bayyana wata aya daga cikin sabbi sai ce sai na yi daɗi don mun karanta sura guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan shi ake ce magam da katar ko ko kuma faduwa ta zo daidai da zama na na a asurce za ka yi ana gane da kyau ko kai a asurce za ka yi dole na sai in kana yi kai kadai ne za ka ne za ka bayyana karatu amma in ba kai kaɗai ke yi ba bayan liman kake to za ka yi sannu-sannu ne wannan shi ne kenan kuma sunna ta bayyana aya wannan ta limami ce kai da kake baya kai ba za ka bayyana ba don in ka bayyana tana iwa ka rudar da liman sai tsammanin subhanallah ne ake ce mishi wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam mali ce babu man ra'a alqira'ata akwai tambayar da na so in yi to in mutum yayi karatun fa kana jin liman na karatu kuma kai ma kana naka karatu sallaka ta yi ko ba ta yi ba a ba ne amsa na'am aha sallaka ta yi ko ba ta yi ba sallaka ta yi amma sai dai kayi makruhi ana gane da ke ku kayi makruhi amma sallaka ta yi wallahu ta'ala alam babu don me yasa aka ce kayi makruhi domin asali me ke da suna ba hana su bane manzon Allah ya yi da suka ga manzon Allah ya kyamaci abin ne sai suka ne sai suka daina kenan sai manzon Allah yana musu da makruhi ne yin haka akwai hadisin duk da wasu malamai suna gani bai inganta ba na lafzan ya ce musu da kada ku yi karatu yin ina karatu al-Imam albani ya inganta shi wasu malamai da yawa da cikin malaman hadisi ba su inganta shi ba kamar su Imam Abu Dawud da sauransu wallahu ta'ala a'lam a takaice dai makruhi ne ba me yake da suna ba haramun bane na wanda wai in kayi sallah kaza ta lalace babu man ra'a alqira'ata idza lam yajharu al-imam bi qira'atihi babu mai bayani akan masu ganin mutun zai yi karatu idan liman baya bayyana karatunsa ma'ana dalilan malaman da suke gani in kana bayan liman shi bai bayyana karatu to dole ne kai ka bayyana karatu حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن إمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى إمران بن حسين يتي منظر الله صلى الظهر يا صلاتي الظهر فجاء رجل سيوني متنيزو فقرأ خلفه سيكرنتا أباينسا سبح اسم ربك الأعلى falamma faraga lokacin da ya ƙare ƙala sai ce ayyukum ƙara'a waye ya yi karatu a bayana ɗazu ƙalu sai suka ce rajulun wani mutum ne wannan ƙala sai ce kada araftu anna ba'dakum khalajaniha dama na san duk yanda aka yi wani daga cikinku ya karanta irin wannan sura da na karanta shi yasa ta rika mini kai kawo قال أبو داود أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن سنة ما قتادة wannan ba yana nuhin faɗin sa'id ba ne an sit lil ƙur'an ka yi shiru idan ana karatun ƙur'ani ƙala ya ce za ka idha jaharabi wannan yana nuhin idan limami na karatu ne idan limami na karatu ne aka ce an sit lil qira'a kai shiru kai ka saurari karatun wa qala ibn kathir ibn kathir yace fi hadithihi qala nace qultu li qatada ka annahu karihahu sai nace ma qatada kawar manzon Allah ya kyamaci wannan abun da mutunan yayi na bayyana karatun shi a me yake da suna a wannan sallar ta ta azhar sai yace qala yace law karihahu naha anhu da ya kyamace sa ne ai da ya hana sa daga yin haka a takaice dai malamai suka ce al'inkaru huna lil'izhari lali aslil kira'a nan manzon Allah ya yi inkarin bayyana karatun ne da ya yi shi mutunan ba wai ya yi inkarin karatun da ya yi ba ne domin karatun za ka yi amma sai dai za ka yi shi ame a asirce abin da ya sa manzon Allah ya yi magana don shi mutunan ya bayyana karatun nasa ne wannan shi ne kenan malai ce haddasa na ibn musanna haddasa na ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن إمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم للي النبي الله صلى بهم الظهر يا صلى ترمس الظهر فلما انفتل لوكتين دا يسلمي قال سيتي أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى waye daga cikin ku ya karanta sabbi faqala rajulun ana sai wani mutum yace ni ne faƙala sai manzon Allah ya ce alimtu anna ba'dakum khalajaniha dama na san wani daga cikinku ya yi jayayya da ni a cikinta ma'ana ya karanta irinta a takaice wannan da wancan duka ma'anansu guda sai manzon Allah ya hana su rika bayyana karatunsu a lokacin da suke sallah wadda ba a bayyana karatu amma bai hana su bayyana karatu ba malai ya ce babu ma yujzi'ul ummi wal a'jami min al qira'a babu mai bayani akan abun da yake isar ma al'ummi al'ummi huwa man la ya'rifu al-kitabata wal qira'a shine dibgahu an gane ko amma idan aka siffanta shi ga wanda ba annabi ba shine wanda bai iya rubutu ba kuma bai iya mi ba bai iya karatu ba dan shi manzon Allah shi haka ne Allah ya halice sa ko da a ce a koya masa karatu ba zai iya ba ko da a ce a koya masa rubutu ba mai ba mi ba ba zai iya ba to shi haka Allah ya halicce sa kuma Allah ya halicce sa haka ne dan saboda ya zaman to hujja akan wanda za su cewa alqur'ani shi manzon Allah shi yane shi ya kirkira sa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ay min al ummiyina alladhina la ya'rifuna al qira'ata wala al kitaba kenan wanda bai iya karatu ko rubutu ba shi ake cewa ummi wal a'jami da kuma wanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba a'jami ne kenan abin da zai isar ma wanda bai iya karatu ba da wanda yake ba balarabe ba na alkur'ani baka iya karatu ba kuma karatun baka iyawa ko ma ka koya to ya za ka yi sallah kuma alhali manzon Allah ya ce dole sai da alkur'ani ake ni ake sallah to ga mahuta a cikin wannan hadishin malai ce haddasana wahab ibn baqiya akhbarana khalidun an humaydin al-a'raj عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hutu a wajenmu wataran wa nahnu naqra'ul qur'ana alhali muna karatun alqur'ani wa fina al-a'rabi wal a'jami a cikin mu kuma akwai ƙauyawa kuma sannan akwai waɗanda ba larabawa ba a zamanin sahabbai waɗanda ba laraba ba kala uku ne imma furus ko kuma rum ko kuma habasha furus kawon misalin salmanul farisi ana gane da kyau ko rum kawon misalin suhaib ar-rumi dan kasar rum alhabasha su kuma kawon misalin wa bilal a lokacin manzo Allah wannan su kadai ne wanda ba laraba ba sauran duka laraba ne ana ga su ne ajam a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya hoto ya isko su suna mi suna karatun qur'ani faqala sai ce iqra'u ku karanta fakullun hasanun duk kowanne daga cikinku yadda ya yi daidai ne wasa ya ji'u akwamun kuma wasu, daga, wasu mutane za su zo yuqimunahu su riƙa meke da suna ƙoƙarin tsayar da alƙur'ani malamai suka ce yuqimunahu ay yablughuna fihi suna wuce guna da iri a wajen karatun ƙur'ani kama yuqamul qidhu kama yadda ake tsayar da ɗiyan kibau ɗiyan kibiya a cikin kibau ya ta'ajjalunahu suna gaugawar neman sakamakonsa malamai suka ce ai ya ta'ajjaluna thawabahu fi duniya suna ƙoƙarin neman meke da suna biya na alkur'ani tun anan duniya wala ya ta'ajjalunahu ai wala ya ta'ajjaluna thawabahu fil akhirah ba sa neman jinkirta ladarsa har zuwa lahira ma'ana suna ci dai da me suna ci da alkur'ani ana gane da kyau ko malam yace haddathana ahmad ibn salih haddathana abdullah ibn wahb akhbarani amr wa ibn lahi'a an bakr ibn sawada an wafa ibn shuraih as-sadafi an sahal ibn sa'd as-sa'idi qala yace kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya huto a wajenmu yawman wata rana wa nahnu naqtari'u muna koya ma junanmu karatu faƙala sai ce alhamdulillah ka godiya ga Allah ma'ana manzo Allah ya ji daɗi da isko tsunami suna koyan alkur'ani suna koya ma junansu sai ce kitabullahi wahidun kusan da cewa littafin Allah ɗaya ne wa fikumul ahmar wa fikumul abyadu kuma a cikin ku akwai jajaye akwai horare wa fikumul aswad kuma akwai baƙaƙe ikra'uhu qabla an yaqra'ahu aqwamun ku yi ƙoƙarin koyansa koyan karatunsa kamin wasu mutane su karanta sa ma'ana kamin wasu mutane su zo da za su rika karatunsa yuqimunahu suna ƙoƙarin tsayar da shi kama yuqawwamu sahmu kamar yadda ake tsayar da ɗiyan kibau ma'ana suna wuce gona da iri a wajen karatu ya ta'ajjalu ajrahu suna neman ladarsa suna neman kuɗi da shi a duniya wala ya ta'ajjaluhu ba su damu da neman sakamakonsa ba a lahira a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa shine manzo Allah yace a ƙarshen zamani akwai wasu mutane da za su zo ko a bayansa da za su rika wuce gona da iri a wajen karatu a wajen karatun alkur'ani me wuce gona da iri a wajen karatun qur'ani shine ka rika faɗin harafi fiye da yanda ma aka buƙaci a faɗe sa kha'un sai ka Allah gane da kyau ko ra'un sai ra bari ba ku misali akwai wani dan Nigeria ko mukuro u to kun ga wannan duka yana daga cikin mi yana daga cikin mubalagar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi ana gane da kyau ko ashe sa kun ga wannan malamin ba a bar shi ba da karshe sai da aka taka mishi birki domin wuce gona da iri ne a cikin me a cikin littafin Allah to shine sai manzo Allah yake musu kowa yayi karatu daidai gwargwadon iyawarsa daidai gwargwadon karhinsa fattaqullaha mastata'tum faqra'u ma tayassara min alquran amma wannan kun ba shi yake nuna ba ka zo kana wala ralin an gane ko ko abin da kama da haka a'a abin da ake so dai ka tsaya tsaka tsakiya a wajen karatun qur'ani la ifrata wa la tafrit me ifrat shine wuce guna da irin yan musabaka ba dukkan su ba ana gane da kyau ko miye me ke da suna sakaci shine sakacin masu koyo alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma wannan sakaci ne to ka tsaya tsaka tsakiya alhamdulillahi rabbil alamin kaga kayi mi kayi tsaka tsakiya wallahu ta'ala a'lam مالي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال بازك زكي بني ها أنا قال لكيكو جيد تو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازو وجمع الله فقال سيتي inni la astati'u an akhudha min alqur'ani shay'an ku saurara wannan akwai akwai izina sosai a cikin sa wani mutum yazo jan manzo Allah yace ya manzo Allah ni bana iya haddace komi daga cikin alqur'ani fa'allimni ma yujzi'uni minhu to ka koyar da ni abin da zai isar mini daga gare sa malamai suka ce anan yana nuhin baya iya saurin haddace suratul fatiha to yanzu mi za a koya masa wanda zai rike da wuri kamin ya samu damar haddace ne haddace fatiha qala sai manzo Allah yace qul subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi ka faɗi wannan a cikin sallarka kawai kai ta maimaita shi komi a cikin sallarka haka kawai zaka faɗi qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah haza lillahi azza wa jalla to ai wannan duka na Allah ne domin duka wannan yabo ne ga Allah famali to ni mi an rabona a cikin sallar kun gani kwadayi ko na sahabbai wannan shi ake cewa alhirsu alal khair kwadayin alkhairi falamma qama qala sai manzo Allah yace masa kulillahumma arhamni to kai naka kace Allah ka rahamce ni kaji kaina warzuquni kuma ka arzita ni wa afini kuma ka bani lahiya wahdini kuma ka shiryar da ni wannan addu'ar ai babu abin da bata kumsa ba ko malamai suka ce dan wa afini ai wa afini fi dunya wal akhirah ka bani lahiya a duniya da lahira me Allah ya baka lahiya a lahira shine tsiratar da kai daga mi daga wuta falamma qama lokacin da ya tashi qala hakaza bi yadihi sai yayi haka da hannunsa malamai suka ce ai adda bi anamulihi adda kalimat bi anamulihi sai yayi haka da ɗan yatsunsa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah ko haka ne ko wallahu akbar na tsallake in kuka iliya guda nawa ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah fa sai yaji sai ya jimke hannunsa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace amma hadha faqad mala'a yadahu min alkhairi amma wannan ya cika hannunsa da alkhairi domin wanda ya rike wannan zikirin yami ya rike ya cika hannunsa da mi da alkhairi domin babu zikirin da yake wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kun ga wannan hadisin da a ce duk wanda ya musulunta da wannan hadisin ake mishi aiki to da zai yi saukin musulunci a karan farko idan ya shigo shi yasa kuka gani littafin da muka yi na Pulle Nouveau Musulman wanda duk wanda musulunta muke bashi kuma a makarantar nan ake koya mishi shi a cikin manhajin da muka bi farkon abin da za a koya masa dangane da sallah babu koya mishi Fatiha tahiya subhana rabbiyal azim rabbi ghfirli ana gane da kyau ko Allahumma salli ala Muhammad abu guda kai muke koya masa shine wannan سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ita kawai za mu koya masa cikin awa guda komi dakkalancin shi ya ne ya haddace ta sai ya tayinta yanzu ana ci gaba da mishi karatu sai ya kai wani lokaci inda za a fara mishi da suratul fatiha a fara mishi da wasu surori a fara mishi da wasu addu'o'i na sallah ana gane da kyau ko kun ga idan aka bi wannan sai ji a farko babu mi babu tsanani amma lokaci guda ku rikita shi in ka duka shi ga abin da zaka ce in kai ka zaga abin da zaka ce kamin a tashi bai ma rike komi ba wannan shine kenan wannan ita ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wannan shi ake cewa at-ta'limu bit-tadarruj koyarwa a hanyar mataki bi mataki mataki hadisi na karshe ma ce haddathana Abu Tauba ar-Rabi'u bin Nafi'in akhbarana Abu Ishaqa ya'ni al-Fazari an humaydin an al-hasani an jabir ibn abdullahi qala kunna nusalli at-tatawwu'a mun kasance muna sallah ta nafila nad'u qiyaman wa qu'udan muna addu'a a tsaye da zamni ma'ana a cikin a tsaye muke ko a zamne ke duk muna addu'a wa nusabbihu kuma muna tasbihi ruku'an wa sujudan a cikin ruku'i da kuma a cikin sujada sai dai hadisin da'ifi ne bai inganta ba na ƙarshe haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammadun an Humaydin mithlahu lam yadhkuri tatawwu'a sai dai shi bai ambaci tatawu'i ba ma'ana bai ambaci cewa sallah ce ta nafila ba qala yace kana al-hasan yaqra'u fi az-zuhri wal 'asri al-hasan yana nuhin al-hasan al-basri ya kasance yana karatu a az-zuhr da al-asr imaman shine limami aw khalfa imamin ko kuma shine bayan liman bi fatihatil kitab yana karanta suratul fatiha ita kadai ويسبح سيرك سبحان الله ويكبر ينا الله أكبر ويهلل ينا لا إله إلا الله قدر قاف والذاريات دي دي والقدن كراتون سورة قاف دا سورة الذاريات وانا حديث يا إنغانتا أبند وانا حديث يكي نهي شيني الإمام الحسن البصري شي أرأى ينسى bayan fatiha in kana so ma ba sai ka karanta wata sura ba kawai kai zikiri kai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ana gane da kyau ko amma sai dai malamai sun yi inkarin wannan ra'ayin nawa na al-imamu al-hasan al-basri suka ce ma sabata anin nabiyyi ahaqqu bil ittiba abin da ya tabbata daga manzon Allah shi ya cancanta ayi koyi da shi mi manzon Allah yake bayan Fatiha me yake yi sura yake kawowa wata kinan Qur'ani ke karantawa ba zikiri yake yi ba a nan zamu dakata kenan akwai labaru guda biyu ko sanarwoyi guda biyu wanda suke masu mahimmanci sosai a sanarwa ta farko an ji dai balaguro na kai tsaye ya zo sakamakon rasuwa da muka samu to bayan na ji kuma dama ina da niyan balaguron zuwa kano to bayan na ƙara ke ta'aziyya sai na tsaya a kano na ci gaba da aiki na tarjamar alkur'ani da muka fara to alhamdulillah wannan tahiyar bayan tahiyar mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mun kammala wannan tarjama ta alƙur'ani daga suratul fatiha zuwa suratul nas tarjama alƙur'ani da yaren hausa kamar yadda kuka saba shi a cikin a cikin group kenan daga yau wannan tarjamar ta hito kuma akwai kartimi mor da muka hiddo wadda za mu bada ba mu cewa saidawa sai dai mu ce badawa wadda za mu riƙa badawa a jika biyu kenan insha Allah kenan wanda suke so tun a yanzu za su iya za su iya amsa ka sayi ka ba ma'aihiyarka shi yasa farkon wanda na fara ba ni ma'aihiyata na fara ba daga Kano na so mata dan radio dan P3 karti mai mulkin nasa ta a cikin nace mamma gashi ku rika saurare shi kadai za ku rika saurare na zo na bata to kai ma kai ma ma'aihiyarka haka kai ma matarka haka ka yi makanwarka haka da abin da ya kama da haka in kai baka bukata sai ka sai musu zai zama to sadakatul jariya a gare ka duk lokacin da suka saurara za ka samu lada sauraron irin wannan zai baka amfani guda biyu zai saba maka da karatun qur'ani ma'ana za ka iya karatun qur'ani domin malamin da muka sa yake kira'a malami ne wanda yake karatun shi ba da sauri yake yin shi ba wanda kuma yake karatu ba da sauri ba za ka gani kana iya koyo abin da yake maimaitawa bayan ka iya karatu kuma za ka ji ne za ka ji fassara kai tsaye a takaicin uwa masu girma wannan aikin babu wanda ya ɗauki nauyin yinsa alhamdulillah mu muka ɗauki nauyin abinmu ba mu roƙi kowa ba a cikin wannan aikin asali ma akwai wanda suka so su buɗe gurup na neman taimako na tsaida su na ce a'a a bari amma akwai wasu mutane guda uku wanda ba zan manta da su ba a cikin wannan aikin da muka yi na farko kuma abun al'ajabi kuma dukkaninsu samari ne shi ne ma abin da ya ƙara sa na ji daɗi kuma hannace sai na gaya muku daga cikinsu na farko akwai wani bawan allah da ake ce ma ayyub a buza yake yana daga cikin wanda suka taimaka sosai a cikin wannan aikin allah ya saka mishi da alkhairi kuma bar roƙe sa ba kawai ya ga ana yi ne yake malam ga gudunmuwata bayan shi kuma akwai wani bawan Allah da ake ce ma Ismail wanda ya yanzu haka a Amerika yake shi ma ya ba da gudunmawa sosai a cikin wannan aikin ta yadda ba ku tsammani Allah ya saka musu da alkhairi wannan su sun yi da kuɗin su ne to akwai su kuma wanda da ƙarhinsu suka yi su ma guda biyu na farko shi ne mai ke da suna ali annan yake tare da ni asalin shi mai ke da suna yake mai sunan garin ga kamerun yake ta hanyar kafafen sadarwa muka saba da shi har muka kulla zumunta har ma ta kai ga ya so ya komo nan Nijar gaba ɗaya da zama yanzu haka tare muke da shi shi yake muna yana daga cikin wanda suke hada wannan bidiyo kan da kuke gani na na tarjama wanda kuke gani domin akwai audio akwai mi akwai video to yana daga cikin masu yin video na biyu shi kuma ba ma anan shi ma Nijar yake ba yana a me yake da suna yana a Maroc shi ma Allah ya saka masa da alkhairi shi ma yanzu haka yana tare da mu a cikin wannan aiki shi ma yana daga cikin masu yin wannan video ke wannan samarin guda hudu ina fatan Allah ya saka musu da alkhairi da dukkanin wanda suka taimaka mana da addu'o'i a cikin wannan alkhairi Allah ya sa ya zamanto sadaqatul jariya a gare mu kuma ya kasance dalilin rabautar mu mu kasance daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me yake da suna alqur'ani zai yi ceto kuma mu kasance daga cikin wanda zai ceta in Allah ya so sanarwa ta biyu shine akwai daura da lajinatu shabab lidda'wati ila Allah suka shirya daura kin za a yi ta a sati mai zuwa ranar asabar ba asabar waga ba asabar mai zuwa ina ji lede ne ko ledo ut ne ko biyu ne ga watan ut kenan asabar mai zuwa za a yi daurar kamar wancan karon za mu buɗe listi ta wanda suke son musharaka wanda ya musharaka aka rubuta sunansa akwai attestation da za a bada shahada bayan shi kuma akwai littattafai za a rarraba bayan shi kuma akwai abinci na kari da abinci na rana amma a wannan karin an sake wurin daurar an mai da wuri na masallacin tukur domin wancan wurin da aka yi a farko ya dan matse kaɗan yanzu an mai da a masallacin tukur wanda yake masallaci ne sananne a cikin lazarai kina wanda suke da muradin musharaka za su iya su rubuta sunayensu za a yi wannan daura ne a ƙarƙashin maddodi guda uku akwai madda ta mustalahul hadis ilimin hadisi akwai madda ta usulul fiqh wadda ni zan gabatar da ita akwai madda ta meke da suna aqida ana gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abinda za mu saurara a gobe ma kuma akwai wata sanarwa in Allah ya so ita ma mai faranta rai da yardan Allah subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah